بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه barkanmu da sake haduwa a wannan dare na alhamis daren sha shida ga watan biyar watan jimadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar a ci gaba da karatunmu na manzuma ta annuniya wallafa ta imam al-qahtani rahmatullahi ta'ala alaihi muna cikin bayanin da malam yake mana akan abin da ya shafi alkur'ani mai girma da aqidar musulmai a kansa za mu tashi faɗin shi wa kalamu alkur'ani أنزل آيه بيتي نأربع إن دبقل قال الناظم رحمه الله وكلامه القرآن أنزل آيه وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من عدنان وحيا على المبعوث من عدنان صلى عليه الله خير صلاته صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران ما لاح في فلكيهما القمران هو جاء بالقرآن من عند الذي وجاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان لا تعتريه نوائب الحدثان تنزيل رب العالمين ووحيه تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان بشهادة الأحبار والرهبان وكلامه, وكلام ربي لا يجيء بمثله وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان أحد ولو جمعت له الثقلان وهو المصون من الأباطل كلها هو المسؤول من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان ومن الزيادة فيه والنقصان من كان يزعم أن يباري نظمه من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان ويراه مثل الشعر والهذيان فليأت منه بسورة أو آية فليأت منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني رب البرية وليقل سبحاني فإذا تناقض نظمه فليلبسن فإذا تناقض نظمه فليلبسه ثوب النقيسة صاغرا بهواني ثوب النقيصة صاغرا بهوان أو فليقر بأنه تنزيل من أو قر بأنه تنزيل من سماه في نفس الكتاب مثاني فليسمه في نفس الكتاب مثاني لا ريب فيه بأنه تنزيله لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان وبداية تنزيل في رمضان الله فصله وأحكم آيه الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان نزله تنزيلا من الألحان هو قوله وكلامه وخطابه هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان بصحة وبلاغة وبيان وحكمه هو علمه هو نوره وحكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان وصراطه الهادي إلى الرضوان نعم Malam ya ce wa kalamuhul Qur'anu an zala ayahu wahyan alal mabu'uthi min adinan min adinan. Kaga wannan kamar wata auda ce, wani waiwaye ne ya yi a kan zancen da ya gabata, kan cewa Alƙur'ani maganar Allah ce, da ya saukar wa manzan shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Ina fata an gane. sai ce wa kalamuhu alqur'an yani wal qur'anu kalamuhu mubtada da khabar ne alqur'ani maganar Allah ce kaga wannan raddi ne akan mu'tazilawa da jahamiyya suke ganin cewa qur'ani halitta ne musamman dai jahamiyya da kuma ma mu'tazila din suke ganin qur'ani halitta ne ba ainihin a maganar Allah ba suka ce ibara ce su ash'ariya da maturidiyya ibara ce ta maganar Allah ko hikaya ce ta maganar Allah ce Allah ta'ala ya halicci maganan ne a lauhin mahfuz ko ya halicci maganar a iska a hawa sai malaka jibrilu ya jiyo ta shi yasa sai ai musu ilzami da Allah ta'ala ya kira annabi Musa anni ana rabbuka فاخلعنا عليك أنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري yanzu tunda sun ce a jikin ice tunda a yi shajaratul mubaraka ya jiyo sautin icen ne ya yi magana suka ce kenan icen ne ya ce inni ana rabuka itaciyar ta ce inna ni ana allahu kaga akwai hauka cikin zancensu da shirme inda ɗan adam ne za a ce zai iya ƙarya ya ce shi Allah ne kamar yadda fir'auna ya yi kamar yadda namarudi ya ce ana uhi wa umit amma su itatuwa da duwatsu bayan Allah ne ba sa saba ma Allah shi yasa ma da aka ce za a ɗaura musu nauyi na shari'a sai suka ji tsoro wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula ina fata an gane wannan to da ka qur'ani maganar Allah ce وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وانا أنا نفهم القرآن كو لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ومتي قرآن يناتكي قرآن جزئين يدقسكم مغنغن الله قبل أن تنفد, أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إذا أراد الله an yanzila amran takallama bil wahyi a hadisi sai Allah ya furta ya faɗi wannan wahayin da zai aiko mala'ika jibrilu da shi haka Allah ya kan yi magana ka wanda muka yi bayani ne a jiya ita magana sifa ce ta kamala hatta a cikin halittu da mai magana da wanda baya magana matsayin su ba ɗaya bane alan kamal ma ya ce da budurwa mai magana da wadda ba ta magana ya ce wace zai zaɓa mai magana zai zaɓa ko ko ba ka ba kamar faɗa a ji haka ne to gani to yanzu kai ka yadda a ce ubangijinka baya magana duk saƙonnin da yake aikowa to ta yaya ma umarni haka ke bi so da haka wannan cewa Allah baya magana za mu zo mu ji ya ce duk wanda ya faɗa haka ma ya kafurta kuma ba shi ya fara ba malamai da yawa sun kafurtar da duk wanda ya ce alƙur'ani halitta ne saboda kamar sun jingina ma sifa ta Ubangiji Hidithan faruwa, shi ko Allah bai da farko sifofin shi ba su da farko, bai da ƙarshe sifofin shi ba su da ƙarshe. Ina fata an gane wannan. Bai. Anzala ayahu Allah shi ya saukar da ayoyin cikin Alƙur'ani, al'ayi jam'i ne na al'aya, akan mai jam'i ayat akan mai jam'i al'ayu al'ayu jam'u aya anzala ayahu yani ayatihi wahyan 'ala al-mab'uth min adnan ta hanyar wahayi wahayi shine a saukar da hukunci daga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar mala'ika jibril zuwa ga annabi ko manzo ya kawo mai wannan wahayin da ɗaya daga cikin salo da asalib da wahayi ke zuwa ma annabawa ko a cikin bacci ko a kawo mai wahayin nan mala'ikan ya zo da siga irin ta ɗan adam da sura ta ɗan adam kamar hadisi jibril ko ko kuma ya ainihin kawo mai shi da wani kalan salo wanda shi annabin sai ya ji a jikin shi wanda na aisha ta ba da labari wahayin kan sauka kan manzan Allah sallallahu cikin dare mai tsananin sanyi amma gumi na tsatsafowa daga goshin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sahabbai sukan gane yanayi da annabi yake shiga ciki idan wahayi na zuwa mushi ko magana suke mai suka ga ya kyale su sai su ce to eh mai gida ana ana ganawa da shi ne sai ce inni unaji man la tunaji nakan gana da wanda ku ba ku ganawa da shi mafhum kaga yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi qur'anin wahayi ne ake mawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da alqur'ani shine adh-dhikr kuma mu ne masu ainihin wato kiyaye shi yace wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin na'am wahyan ala al-mab'uth min adnan an yi wahayin zuwa ga wanda aka aiko shi daga adnan adnan asali shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na 20 kakan annabi sallallahu alaihi wasallam na 20 na kwan dai san kakan shi na biyar ba a samu nan ko inda wasu akwai kabilun da su suna rikewa eh su larabawa ƙarshe ne dama larabawa akwai wanda baya hawa doki wanda ba a san kakannin shi akalla zuwa na biyar ba eh ba san can wai dan adam ba kakannin dokin ba mai dokin ba kakannin dokin shi asil ne don haka ko dabba baya hawa sai asila sai yar usuli cikin ashraful arab shi yasa ai a duniya ba a taba kabilar da ke takama da shahama da ainihin asala irin larabawa ba doki ma ba zai hau ba sai wanda aka san asalin shi to laraba to adnan sai a ce adinani an jingina shi zuwa ga wancan kakan nashi da haka nisba akwai ta kabila kama a ce alƙurashi akwai ta gari kawai a ce almadani ko akwai ta wato ainihin kaka kamar yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama a ce al'adinani ko abin ga abnamu shafi akan ce mishi wa shafi'i akwai kakan shi ne shafi'i ko az-zuhuri zuwa kakan shi zuhra ko yawa to zaka nisba zuwa ga wani kaka daga cikin daga cikin kakanninka Abdullahi ibn Ubaydullah ibn Abdullahi ibn Umar al-Umari kaga nisba zuwa ga zuwa ga shi sayyidina Umar an gane ko akwai zaka ji an ce mai al-Aishi nisba zuwa ga Aisha wata kaka daga cikin kakanni kakanni shi to shine al-Adnani al-Adnani wato nisba ce zuwa ga kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na 20 farawa daga Abdul Muttalib Salla alaihi Allahu khaira salatihi Allah ya dadin tsira akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khaira salati yani afdala salatihi mafificin salatin shi ما لاح في فلكيهما القمران ما لاح قمران في فلكيهما ما دامر رانا دوتا za su dinga haskawa a cikin falakin su guda biyu a kamaran kaga taglibi ne wannan sa'ir ne a larabci kamar a ce umaran ana nufin wa abubakar da umar al'aswadani ana nufin me ruwa da dabino ko ya ce al'aswadani ko aiwa to da sai a ce alkamarani ana nufin rana da wata to akan ce alhadathani za mu zo mu magana kan shi shi me ake nufi to za mu zo kan shi a yana nan gaba ana iya gashi nan ma ashe shine na gaba huwa jaa bil qur'ani Allah shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya zo da alqur'ani min indil ladhi daga wannan wanda la ta'tarihi nawaibul hadathani hadathan da fataha abubuwan da ke bujurowa cikin zamani ba sa bujuro mushi na bayanubu nauban abin da zai je ya dawo kamar rashin lafiya ko ina cikin nawa'ibu addahar nawa'ibu dahar wata ran kai lafiya wata ran ba lafiya kamar me bakin ciki wata ran ya zo maka wata ran abubuwan nan guda takwas dai a dunkule thamaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda an tajri alayka thamaniya sururun wa huznun wa jitima'un wa furqatun wa usurun wa yusurun summa sukumun wa afiya duk dan adam yana shiga cikin su in kai ne mafi wadata mai kudin duniya sai ka shiga cikin su in kai ne mafi talauci ai ba a lissafin waya fi talauci a duniya ko sai dai a ce tsakanin countries cikin kasashe a ce kasa kaza ta fi talauci amma ba a cewa a duniya ga wanda ya fi kowa talauci saboda ba a damu da talaka ba bawan Allah amma mai kuɗi sai a ce a gari ma ga wanda ya fi a ƙabila kaza sai a ce ga wanda ya fi kuɗi da an iya tantancewa saboda mutane ya alamu na zahiran min alhayatin duniya an fahimta ko ilimi yanzu akwai wanda ya fi kowa ilimi a duniya eh Malai Idris ko a janubinsu ana ana fuddawa ba a fudda amma su kuɗi da yake suna da haɗari abu ne mai haɗari sai ka ji an ce ga wanda ya fi kowa kuɗi wanda ya fi gwara kyau amma shi ma a janibin mata ko shi kan shi janibin mata ne a ce ga wacce take ta fi kowa kyau duk da shi ma duk buge ne zakari wata in aka nuna ma ita ka ce ta fi kowa kyau sai ka yi isti'aza sai ka yi isti'aza eh saboda kai inda a gare ka dai wannan sai a yi tashe da ita a samu kuɗi lalle dai wani wanda ba da aljanna aka ce za a haɗa mai ba to ba ya so ta ba to don haka Allah ta'ala nawa'ibu dahar ba su bujuro mishi shine hadathan hadathan sune al-lailu wan nahar dare da yini kaga al-hadath daya ko al-hadathan biyu to an ce hadathan dare da yini me yasa aka kira su hadathan so suna yawan jaddaduwa kaga wannan daren ba shine na jiya ba kuma na gobe ba wannan bane in wannan ya tafi ya tafi kenan da abin da ke cikin shi haka dare da yini za su yi shaida ranar gobe alkiyama zunubin da mutum ya yi a yau zai zo daren zai ba da shaida ko yinin zai ba da shaida kila ya tuba gobe amma shi dai ba ruwan shi shi yasa in dai aka ce sai an tsai da kowa ya ba da shaida kan kaza ka bani shi yasa mu muke son ba ma hisabin yasira ba mu so muke kawai bi ghairi hisabin wala azabi kawai a sauke igiya a ce ku wuce ka ai tona toni dan in an tono za a tono ma tono mato akwai matsala Allah ka tsare mu wa ma shay'un asha'a amarru min as-su'ali ko ni mai magana yace na dan dan dacin abubuwa da yawa yace amma ban ga abin da ya kai tambaya daci ba ko da gaskiyar ka aka tasa ka sai ka ji kana ta gumi ko a duniya fa ka zo gaban juji yana kallon ka kana magana yana rubutawa haka kawai a kira ka ba da shaida eh kaga ya daga ma hankali kana da dan tension din kan ba sa bai zo tashi da gaskiyar ka da komi to ina ga kuma shaida a filin alkiyama ala ru'usi shawahid kowa ya zo kaga ba ma fatan wannan hisabin Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu ba wai dan ba mu cancanta ai mana irin shi ba mun cancanta ana wucewa ma mun wuce amma dai rahamar Allah faɗi gare ta kuma ba mu fidda rai ba muna sa ran Allah ya samu cikin bayan shi na ƙwarai duk da ba ma cikinsu amma son su da ƙoƙarin koyi da su ƙila ya mana ceto da izinin Allah ta'ala uhibbu salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'a to dan haka Allah ta'ala abubuwan da ke bujuro wa mutane a cikin zamani shi ba sa bujuro mushi wannan maganar da ke wanda ya faɗe ta ahalus sunna ne sai mu ce alar ra'asi wal jindi haka ne dan mun san abin da yake nufi na ƙasa na qa'is da suke bujuro wa ɗan adam ka so kai kaza ka kasa kaga ai tawaya ce yunwa kishin ruwa gajiya eh da ainihin tsoro kwana ko shi ko la ta'khudhuhu sinatun wala nawm laqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub gajiya bata sami mun ba inji Allah subhanahu wa ta'ala wala ya'juzu an rabbika min mithqali dharra ba abinda ke gagara ubangiji ko menene ko wani to kaga wa'annan abubuwan da suke rauni ga dan adam wannan yasa dole dan adam ba zai iya rayuwa shi kadai ba saboda ni saboda dole zai buƙaci taimakon wani daga cikin abokanan rayuwar shi duk wadata ka sai ka buƙaci mara shi ya zo ya taimaka maka ya kwashe ma gwalalan gidanka ko ba haka ba ya kwashe ma sharar gidanka har in lokacin damuna ta yi damuna duk sun tafi noma ka rasa ya za ka yi da shara a gidanka ko ba haka ba to kaga kenan dan adam shi yana da rauni to irin waɗannan matsalolin da ke samun dan adam shi Allah subhanahu wata'ala ba sa bujiro mishi ba abin da yake zama mai matsala shi Allah shi ikon shi da mulkin shi ya cika ya tumbatsa ta inda duk ta'annutun mutum bai kai matsayin da zai cutar da Ubangiji ba, kuma duk ibadar mutum bai kai matsayin da zai amfani Allah ba. Duk abin da za ka yi ƙarshe dai kanka zai koma, in ahsantum ahsantum li anfusi kuma in asa'atum falaha, shi ne la ta'atarihi na wa'ibul hadatha. Amma in ɗan bid'a ya faɗi wannan magana ba za a karɓa ba sai a ce me kake nufi, donan. in ya ce abin da ke bujuro wa ɗan adam baya bujuro ma Allah shi a gurin shi tun da ya kasa bambance waye Allah waye me waye halitta a gurin shi da aka ce Allah yana ji yana gani yana da iko yana da hannu ya ɗauka irin nashi da haka sai ya kore ma Allah wannan ko ya lankwasa shi to da haka idan ya ce abin da ke bujuro ma ɗan adam baya bujuro ma Allah yana nufin sifofin Allah na mashi'a kamar yarda kamar fushi kamar farin ciki an gane ko da ya kore ma Allah su su ne yake nufi banda su to kaga anan ƙaryata Allah yayi tunda Allah ya faɗi wasu bayin shi yace radiyallahu anhum wa radu anhu kamar sahabbai ya faɗi wasu yace yayi fushi da su kamar mi ahlul kitabi falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in fa ba'u bi ghadabin ala ghadab kaga Allah yayi fushi da su an gane ko Allah yakan yi farin ciki da bawa in ya tuba, lallahu ashaddu farahan bi taubati ahadikum, ko? Bi taubati abdihi min ahadikum, sakata an rahilatihi fi ardin falah wa alaiha ta'amuhu wa sharabu zuwa ƙarshen hadisi. Kaga Allah yakan yi farin ciki, kai Allah zai ma wani dariya mara na gobe alkiyama, amma ba dariya irin taka ba, ba farin ciki irin naka ba, ba fushi irin naka ba, da ya ce wato ya halicci annabi Adam da hannuwan shi ba hannu irin naka ba. To shi ɗan bid'a sai ya ce Allah bai da hannu. Da haka to alyadu da ya zo ƙarfi ake nufi, ya ce Allah baya fushi, alghadabu da ya zo azaba ake nufi, ya ce Allah baya farin ciki, alfarahu da ya zo rahama ake nufi. Suka ce, me yasa ka ce Allah baya fushi? Ce, ai fushi sifa ce ta ɗan Adam, to me ghadab a nan gurin? Sai ka ce azaba ce, a to shi ɗan Adam baya azaba. baya azaba yana azaba me Allah ya faɗa dangane da fir'auna a dai game da fir'auna misali ai ya fi fitowa fili yasu'unahum yasu'unakum su'al azab to suna dandana muku azaban ma ya kira ta su mummunar azaba ashe dan adam na da azaba to anan me yasa baka ce Allah baya azaba ba da ka ce can farin ciki ya za a siffanta ma Allah a'udhu billah Allah baya farin ciki da haka Allah ashaddu farahan rahama ake nufi tausayi ake nufi a shi dan adam baya rahama baya tausayi innama yarhamu Allah min ibadihi ar-ruhama irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama duk amsar da zai bari ya kara kanshi to za ta dabbako a cikin waccan sifar da ya guda da ya tsere mawa gane ko da ya ce Allah baya dariya rahama ake nufi to sai ka ce dan adam yana rahama sai ya ce ai ba irin rahamar dan adam ba sai ce ita ma dariya ba irin ta dan adam ba azaba ake nufi dan haka baya fushi to ai ba irin azabar dan adam ba ko ita ma ba irin fushin dan adam ba ba shikenan ba ina fata an gane wannan shi yasa wasu malamai suka ce da mu'taz ba mu'tazili mu'tazili da shi da ba ash'ari za su haɗu su yi gaddama kai ahlus sunna sai ka koma gefe ka jira su ta dariya shi mu'tazili da bajahami shi ya kora ma sifan ne gaba ɗaya kawai babu sifa shi kuma wannan lankwasa ta yayi eh da ya lankwasa ta duk sifar da zai faɗa to sai ga shi ma ɗan adam yana da musamman sifofin nan guda bakwai da suka yarda da su a sha'ira menene al-sam'u wal basaru wal iradatu wal wani duk ɗan adam yana da su duk in ya tashi kare kanshi a gaban ba mu'tazili ko ba jahami abin da zai faɗa sai ka ce to zo nan a istiwa'i ma haka na ce me yasa baka yadda ba a hannu ma haka na ce me yasa baka yadda ba a kafa haka na ce me yasa baka yadda ba sai yanzu dan dan abin ya zo kanka shikenan kai kashin kowa kashi ne mala an fahimta ko aiwa mu je gaba la ta'tarihi nawa'ibul hadathan to dazu na karanta shi hidithan da kasara ko shi kuma hidithan sabuntuwa abubuwan da ke bujurowa na mutum ya zama da babu shi aka yi shi da bai da kaza sannan ai duk dan adam cikin hidithani yake ko da dukkanin halittu akwai abubuwan akwai ilimi da da ba ka da shi yanzu ka same shi ta haddasa au tajaddada laka to shi Allah ta'ala ba wani abu da daga baya ya same shi shi dukkan sifofin shi lam ya zalbiha wala ya zalu alaiha bai gushe ba kan wannan sifofin ba zai gushe ba a kansu an gane ko aiwa تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان شيء القرآن سوككي ne daga ubangijin talikai kuma wahayi ne da Allah yayi wa annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shaidawar ahbar malaman Yahudawa war ruhban da masu bauta cikin nasara ulama'un nasara ko ubadun nasara sun yadda sai dai wanda suka bauɗe daga cikin su shi yasa Allah ya ce wa innahu lafi zuburil awwalin wannan alqur'anin yana nan a cikin littattafan mutanen farko kaga alul kitabi kenan ahbaru da ruhban din wanda ba su goce daga kan gaskiya ba sun san da alkur'ani gaskiya ne manzan Allah gaskiya ne annabtaka shi gaskiya ce sallallahu alaihi wasallam shi yasa kuma a cikin ƙarshen a'ala inna hadha la fi suhufil ula suhuf ibrahim wa musa shi lalle wannan bayanan duk suna cikin littattafan mutanen farko musamman littafin annabi musa da annabi ibrahim sadaka shine bi shahadatil ahbari war ruhbani ana cewa akwai wani ba Yahude sanadiyar musuluntar shi shine attaura ya samu guda uku wanda dukkan su an caccanza su yadda wannan tazo da wasu abubuwan waccan ba haka tazo da su ba waccan ba haka tazo ya samu ahbar na Yahudawa manya-manyan fafaromomin su sai ya je mai da wannan ya zo da wannan ya zai ce a duk ɗaya ne duk ɗaya bai gane bambancin ba kwata-kwata da yake ba sanin littafin suka yi sai samu Qur'ani da aka canza guda uku duk malamin da ya samu da ya duba shafi sai ce kai wannan ba Qur'ani bane an canza sai ce to wannan shine na Allah yace wannan shine na Allah sai ya musulunta sanadiyar haka haka nan ne yanzu da za a yi Qur'anin bogi cikin awa 24 wallahi sai an gano shi ba ma zai kai awa 20 sai dan bai fito ba daga ɗakin da aka yi shi amma da ya fito yaro karami zai ce ni dai ba haka aka koya min suran nan ba da haka aka yanzu wani lokaci za ga kalan kuskuren nan ne na matsaba'a na taba'a sai yaro ya zo ya ce maka wai malam nan mun yi gardama na ce nan ba nunin ba ce shi ko ba nunin din ba ce kila dan kalar barin ink din nan ne ya dan taba shi sai ga yaro dan karamin yaro to qur'ani kenan wa kalamu rabbi la yaji'u bimithlihi ahadun walau jumi'at lahu thaqalani maganar ubangiji na alqur'ani ba wanda ya isa ya zo da kalar shi la ya ji ubi mithlihi ba wanda ya isa ya zo da irin shi ahadun kowaye shi walau jumi'at lahu thaqalani ko za a hada mai mutane da aljanu su taimaka mushi Allah bari iya zuwa da shi ba tahaddi ne Allah yayi yayi tahaddi da Qur'anin din gurungum cewa in an isa a zo duk masu fasahar duniya su kawo tallafin su in za su iya zuwa da alkur'ani mai girma shine Allah ta'ala ya ce qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha alquran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira cikin isra kace da mutane da aljanu za su haɗu har aljanu da ifiritansu da shedanunsu da maradatul jinni ɗinsu da ƙananan da manyan da kangararrun duk su haɗu akan da mutanen na da da na yanzu duk su taso kowa ya zo har da su fir'auna da su hamana da namarudu da buktu nasar da su wa yake da su na kuddaru duk su taso akan su zo da wani qur'ani irin na Allah da ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce la ya'tuna bi mithlihi ba za su iya zuwa da irin shi ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da za su taimaki junansu ba za su iya ba sannan Allah ya yi tahaddi akan a zo da sura goma surorin abin ga tarawihi ko surorin tarawihi na gajiyayyu masallatan tsofaffi daga alamtara kaifa zuwa nasi ko eh ba laifi ba ne sai a ce wanga masallaci duk wanda ya zama kashin shi yayi rauni gwiwar shi ta saki to ya je can yayi sallah amma wanga mu dai na matasa ne ma yi ko rubu'i rubu'i ko da eh abin ga ko safaha safaha ma alal aqall a gane ko to a zo da sura goma kamar yadda cikin yunus ne ko kulfa'atu menene bi ashri suwarin mithlihi muftarayatin in dai kuna ganin wato ainihin alqur'anin nan kan wallasa ne to ku zo da surori guda goma da za ku kirkiro wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin duk wanda kuke ganin zai zo ya dafa muku wanda ba Allah ba ku je ku nemo shi babu matsala kaga an ce a zo da qur'anin sura 110 nawa da sha hudu sun kasa aka ce to a surori goma kuma ba a ce dole sai dogaye kalar su bakara da ali imran da su tauba da ainihin su nisa'i da sauransu ba kawai suwarin kaga na kira ce kowace kara ce kalar su kafirun su kautar a kawo nan ma suka kasa sai aka dawo sura daya fa in kuntum fi shay fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa atu bi suratin min mithli kaga shi ma suratin ba ce sai kun kawo kalar su bakara ba sura ko da kamar kausar ce a kawo ko aya uku ne kowa ya gaga duk wanda ya yunkuri sai Allah ya wulakanta shi musailam al-kadhdhab ba yayi suratul fil ba al-fil mal fil wa ma adraka mal fil lahu zailun tawilun wa khurfumun kabirun fadawan shi a daki suka ce kawo ya kawo suka yayyaga suka ce wannan takaddar in ta fita zamu ci uban mu wallahi mutane ba mu yadda ce kawai a haƙura a je a bi su da dai ɗan dabaru da ƙarairayi amma ka ce wai ana ma wahayi wannan bai taso ba haka saja bintul harith at-taghlibiyya ya human right duk da ta tuba ta ce wannan addinin kawai annabta kowa duk annabawa maza ne ita ma to annabiya ce duk da musulama da ya ji labari ya ce ta zo ya mata wayau ya ce ke haba ba za ki iya da maza ba ke rikicin maza sai maza kawai ki zo in aure ki ta ce aka kawai aure je to aure ta ce ta je ta koma gida mutanen suka ce yo an taba aure ba sadaki sai ta aika da dan sako musulama ya ce ku je an yafe muku sallar la'asar shine sadakin musulama asabibi ne wallahi asabibi ne na gidan gaba haka ita ma da ta zo da yan wato ainihin saja ɗinta da wasu ‘yan waƙoƙinta da waye musulama ya yi dariya ya ce hawa duk ta nan muka bulloke je kawai a bar magana haka su yake ɗan ƙasar yaman al'ausi wanda ya fara rikici da abu musulun al-khawlani haka shi ma ya zo da ‘yan dabarbarin shi haka nan su tulai al'asadi da tulai shi ya tuba don tsabar kunya ma ya kasa zuwa ya haɗa ido da abubakar da ya ji an tura za a tafi yaƙi sai ya shiga runduna a tafi har ya je ya shahada a can da ya tuba ya ce inda na zo da wannan kwaɓa kuma in na je na ga sahabbai abin da kunya a gane ko to duk wanda zai ce zai yi mawa ƙur'ani kishiya sai ya wulaƙanta sai ya ƙasƙanta na'am sai ya ce menene wa kalamu rabbi la yaji'u bi mithlihi ahadun walau jumi'at lahu thaqalani wa huwa al-masunu min al-abatil kulliha alqur'ani shine littafin da Allah ya kare shi daga duk wani batanci duk wani shirme duk wani bata duk wani ƙarya duk wani dassi duk wata dasisa da duk wani makirci Allah ya kare Qur'ani daga gare shi sauran littattafan Allah ya ba ma wa madaukan shi malaman cikin addinin ko kuma a zamanin su za su kiyaye shi kamar at-taura shi yasa ce bi mastuhfizu min kitabillah an ba su daman da ainihin aikin kiyaye shi sai suka kasa hatta kai an waye gari ba wanda ya haddace at-taura lokacin da suka yi rikici da buktu nasar shi ya hada kai ba majushe ne ya hada kai da kiristoci suka kone attaura duk wata nuska ta attaura da ke jikin allo ko cikin takarda ko jikin wani bargo ko wani ice duk ya sa aka kone da suka waye gari ba wanda ya sali suka yi tabanna suka ta ta'addanci sun manta Allah ya hana gane ya sun manci haka yanzu dai musulmin kirki dai akwai hukunce hukuncen da ko bai san dalilin su a Qur'ani ba ba zai iya kawowa ba amma ya ji ma'anar ta zauna a kunnen shi ta zauna a kwakwalwar shi a cikin zuciyar shi haka duk wanda ya sha giya ya san dai zunubi yayi duk wanda ya zina ya san dai zunubi yayi koda bai san ayar cewa kar ai zina ba wala taqrabu zina bai san ayar yanke hannun barawo da amma dai ya san haramun ne to su sai ba su samu wannan gatan ba da haka lokacin da Uzair ya taso daga wannan doguwar suman da yayi da Allah ya kashe shi shekara 100 ana cewa ai Uzairu ne ko أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته yana dawa sai ya ga mutane sun canza ana ta alfashi hada mutanen kirki da na banza kowa zama mutumin banza ce lafiya suka ce menene ce kun manta Allah ya ce kaza suka ce Allahu akbar wallahi ka san arnan nan da sun kone littafi sai musu imla'i ya musu shubce suna rubuta to shi kadai ya ra'ayar da ce littafi ya zama suka ce a to kai fa ka zama dan Allah kuma ba mai haddace littafin Allah sai dan Allah su hatsabibai ne da to kaga alqur'ani ba haka bane shi ko alqur'ani Allah ya kiyaye shi daga gare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid Allah ya riga ya kare shi duk wanda yazo da wata banna sai Allah ya tona asirin shi ومن الزيادة فيه والنقصان Allah ta'ala ya kare shi daga duk wani ƙari ko wani rage a cikinsa, babu wasali da za ka ƙara a ƙur'ani face sai an gano ka, ballantana ɗugu, ballantana harafi, ballantana kalma, ballantana aya, ballantana sura, ballantana juzi'i ko wani ɓangare na alƙur'ani. Allah ta'ala yana cikin mu'ujizar ƙur'ani kowa na iya haddace shi, ko wanda Allah ya zaɓa yaro ɗan shekara bakwai ya haddace alkur'ani lokacin khalifa harunun rashid a daular abbasiyya zamani ne da ilimi ya samu wani kalan promotion da wani kalan wato ci gaba wanda yara in shekara bakwai takwas sun haddace alkur'ani da yaro ya kai shekara sha uku ya zama malami ana iya gasa da shi a wancan lokacin fannoni na ilimi wanda yanzu sun ma indatharat babu su ma sai dai kawai labarinsu duk sun kiyaye su wannan sai addinin musulunci man kana yaz'umu an yubariya nazmahu wa yarahu mithla ash-shi'ri wal hadayani duk wanda yake ganin zai iya zuwa da irin tsari na alqur'ani nazm mun yi magana akan shi ko ina nufin tsari na alqur'ani wanda yake ganin yubari zai iya gasa da alqur'ani ai shine mubaratu ba daga na ake mubaratu na match ba eh akan ce mubaral kura ko menene suke kiran shi shine gasa na hada competition na gasa ko wanda yake ganin zai iya gasa da alkur'ani ya iya kirkiro kalan na alkur'ani abin duk da yazo na hikimomi daga ciki wa yarahu mithla shi'ri wal hadayani yake ganin qur'anin daidai yake da waƙe ko wani surutu na hadayan galibi maganganun da bokaye suke yi shine hadayan tunda magana ce da take ba gaskiya ba kuma magana ce ta ƙarya da aka tufatar da ita aka yi mata kwalliya da wasu ainihin wato dabaru to wanda yake ganin qur'ani da barbaru ne yake ganin qur'ani kamar waƙe ne kamar yadda daga cikin mushrikai su al-walid ibn al-mughira da Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin zai babbaka shi a wuta ثم نذر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر يتي قرآن مغانا تن أدم سكتي قرآن واكين بل قالوا أبغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون يسأل الله يتي مشيو الوليد سأسليه سأسليه سقى وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر falyati minhu bi suratin aw ayatin to tunda yana ganin ba komai ba yazo da sura ɗaya ko aya ɗaya ma yanzu an rage ma akan sura aya ɗaya ma mutun yazo da ita irin ta alqur'ani ba zai iya ba fa idza ra'a an-nazmayn yashtabihani in yana ganin tsarin nashi da tsarin alqur'ani za su yi daidai da juna eh in yana ganin haka san ba zai yiwu ba ba an ce akwai wanda yace sai ya kishiyanci alqur'ani ba abin da yazo qur'ani yace shi ma sai yayi to ai kafin kai rubutu sai ka fara tattara ma'aluma ko ai baka zuwa kawai ka dau littafi kai dan na iya kace zaka rubuta ka dau takarda da biro kai ta rubuta a sai ka gama shirya sai ka tsara littafin a kwakwalwarka ko a zuciyarka sannan sai ka zo ka sauke shi sai sannan ka sauke shi to da yana cikin bincike yana tattaro bayanai yana ƙara ƙwarin dalilai da hikima da wane ne wata yana cikin labirari sai joni yaro na karatu wata aya cikin suratul hud قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين أي شروع يتي تقريبا tuni yanzu in nazo kan wannan aya ya zan yi da ita ya zan ya buga ya aya ce da aka ce duk wani fanni na ilimin balaga akwai shi a cikin ta duk wani fanni da ka sani na ilimin balaga da ma wanda baka sani ba akwai shi cikin aya eh cikin ayat daya aya guda ba zancen qur'ani duka ba ai aya ɗaya da muka karanta qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa qila al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin akan zancen mutanen annabi nuh da haka dai karshe ya tuba ya ajiye kari ya nemi hanyar tsira ya musulunta ya koma ga Allah ya koma ga ai qur'ani ba wasa bane a nan Kano aka samu wani in ya muri ne arni kawai ya zo wucewa ya ji wani ya kunna kaset din Ali Jabir yana karatu ya zauna ya shiru yana ta saurare ce kai shi ba musuluncin nan musulunta ba zai wannan qur'ani akwai natsuwa ciki kaga bai san me ake cewa ba mu'jiza ta alqur'ani akwai wanda kawai aikin hajji ne wato a gurin aikin hajji yaga an hasko masallacin harami a tsayuwa arafa liman ya zo za a yi sallah kawai ya ji liman ya ce istau a ta dilu duk kowa ya yi shuru yana an haɗa sau cikin abin da bai kai minti ɗaya ba ya ce to wannan natsuwar daga Allah ne kuma tsohon fasto ne babban fasto ne aka ce ku yanzu a Jerusalem in za a yi taro fafaroma na ƙasa zai zo za a taron su na shekara shekara kukan kai minti nawa kafin a daidaita al'umma fafaroma ya shigo ya ce a banza sai a kwashe minti talatin har shi fafaroman yana a shiru ba za dan ba za a taba yin shuru fa duka ba wai a dan samu dan abun ba yawa kamar su mata to kaga ko yaji na tsuwan nan ta sallah ai ka san daga Allah ne kuma a harami duk wannan miliyoyin mutanen alqur'ani daban ne musulunci shi komai nashi daban shi na Allah ba irin na dan adam bane kawai runguma Allah ka huta aikin Allah shine aiki فإذا رأى النظمين يشتبهان إن ينا غنين تsarin biyu zasu daidai falyan farid bismil uluhati to yanzu ya keɓanta da sunan Allahntaka shikenan yace shi ma Allah ne in dai har zai iya zuwa da na Qur'ani shikenan wal yakun rabbal bariya ya zama shine ubangijin talikai wal yakul subhani yace sarki ya tabbata gare ni in dai har zai yi at-ta'liqu bil muhal abin da ba zai taba yiwuwa ba kaga daidai yake da qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin kaga ma kana lirrahman walad haka shi ma tsarin naki ba zai taba yin daidai da na alqur'ani ba bal malamai suna cewa duk wanda ma ya fara tunanin zai gwada wani abu da alqur'ani to bai da hikima dan me hikima shiru yake yi daga jin ayar qur'ani eh shi yasa cikin kafiran makka duk waɗanda suka yi ta ƙaryatawa suka yi ta wane ne jahilai ne bugaggu makakku 'yan giya amma masu hankalin cikinsu cewa suke yi kakku saurare shi gane ko sun san in dai za a saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to fa mutum sai dai ya ki kawai shi kanshi al-Walid ibn al-Mughira da yaji annabi ya karanta mishi ayar al-Qur'ani ya karanta mishi inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون sai ce dan maimaita da Allah annabi ya maimaita ya ce dan ƙara maimaita ya ce nisa kake cewa an maimaita ya ce inna alaihi la halawa wa inna lahu la talawa ya ce zancen ne wallahi yana ɗaukar rai yana da daɗi daɗin saurare gare shi amma da Allah bai nufe shi ba bai musulunta ba bai musulunta ba al-utba ibnu rabi'a shi ma annabi ya karanta mai farkon suratu fussilat har zuwa aya ta goma sha uku فإن أعرضوا فقل أنذرتكم مثل صاعقة صاعقة صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود zuwa ƙarshe shiwa da ya dawo Abu Jahl da kanshi ya ce kai wancan tsohon fa fuskar shi ta canza ba a haka ya tafi ba daga zuwa ya ji wa'annan ayoyin har fuskar shi ta canza tsananin da adawar da yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fara sassauta amma dai shi ma Allah bai nufe shi da ya tuba ba ai alqur'ani ba wasa bane to har in kana ganin manzancan wani zai daidai da alkur'ani ko zancen ka za ka iya irin na alkur'ani to ka kafa taka gwamnatin ta uluhiyya waliyan farid bismil uluha al'uluha daidai yake da al'uluhiyya da alihiyya daidai daga aliha au alaha ya alahu ta'alluhan uluhatan wa uluhiyatan shine dai cancantar bauta to ya zama ya cancanta a bauta mushi wal yakun rabbal bariyati wal yaqul subhan kaga fadin subhanallah shi kadai ya cancanta da a ce subhanahu domin tanzihi ne shi ko dan adam yana da rauni dan adam tare yake bai cika goma ba mm sai a samu yi a aiki shi a bashi shi da sha mm eh kare bayan gari ko in ma ya ga bayan garin ya ƙi zuwa hankalin shi tashi daga nan zai nemi sulhu eh lalle dai wa gama a yi eh ƙwarai da gaske to da ka subhani ba a ce ma kowa subhanahu sai Allah ba a ce ma kowa subhanahu sai Allah amma cikin yan bid'a ka san shi dan bid'a hatsari gare shi a cikin su akwai mai cewa subhani ma a'azama sha'ani abu yazid al-bastani abu yazid al-bastani wata ran yace ya koshi ya sha ya sa al-kabba ya kalli gefe ya kalli gefe sai yace su qulu subhani wai mutane su dinga cewa subhana yace ma a'azama sha'ani kai ni din ba na wasa bane wata ran ma sai yace ma fil jubbati illa Allah yasa al-kabba yace to ba kowa cikin al-kabban nan sai Allah hululiyya al-ittihadiyya su hallaj kenan cewa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisati shine yace da kare da alade da abun bautar su ne wai kuma wai musulmi ne su tijjani cikin jawahirul ma'ani in ka ji ya ce in ka ji ya ce a shekul akbar to hallaj yake nufi hallaj inda ke faɗin haka fa da shi yake da su ibnu arabi ibnu arabi asalin baitin nashi ne shi ai mai gidan hallaj ne hallaj da su ibnu arabi su suka yi mawa suka yi alƙalanci tsakanin Allah da fir'auna suka ce fir'auna yana kan gaskiya bai kamata ba a halaka shi bai kamata a ce mai arne ba addini ne yake kawai nan yan tijjaniyan suna ɗauko maganganu daga wa'incan ya kaga akwai matsala malam akwai matsaloli manya-manya manya-manya akwai abubuwan da ka gane akwai malaman da kara suke yi kuma wallahi sai Allah ya tambaye su ba a kara kan wannan shikenan dan kana tare da su kana hudda da su ba za ka faɗi gaskiya ba annabi ibrahim ya gaya baban shi gaskiya akwai tarayya ta wuce ta uba da ɗa amma ya fito ya ga yan mushi ya ce innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin kuma waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un kuma aka ce sai mun yi koyi da shi za mu tsira to wallahi mu shiga taitayin fa idza tanaqada nazmuhu in ya zama abin da ya tsara din ya ci karo ko ya warware junan shi ya zama ba zai taba haduwa da na alqur'ani ba falyalbasan thawban naqisa asali falyalbas aw falyalbasan ya zama nunun ta taukidi ce mukhaffafa musahala to ya sanya tufafi na tawaya tauyayye ne na kasashe ne shi saghiran bihawani ya zama kaskantacce cikin wulakanci kuma haka ne tunda ba zai iya zuwa da na alkur'ani ba aw falyuqirra bi annahu tanzilu man sammahu fi nasil kitabi mathani ko ya nemi sulhu ko kamar yadda wancan ya nemi sulhu aw falyuqirra ko kuma dai ya tabbatar bi annahu cewa lalle alqur'ani tanzilu man sammahu fi nassil kitabi mathani saukakke ne daga wanda ya ambaci alqur'ani a nassin alqur'ani mai girma da cewa shine almathani wato shayabu ko kuma almathani wanda ake yawan karanta shi alqur'ani dukkan shi mathani ne furen da yace walaqad atainaka sab'an min almathani wal qur'an al'azim duk sun ce sab'an min almathani suratul fatiha wasu ka ce sab'an min almathani as-sab'u tiwal baqara ali imran nisa'i ma'ida an'am a'raf sai ka tsallake anfal sai ka tafi tauba ina anfal ba ta da tsawo sosai sai ka tafi tauba to suka ce wa'annan bakwai din su ne as-sab'ul mathani wasu suka ce suratul fatiha wasu suka ce duka alqur'anin ma mathani ne saboda Allah ta'ala ya ce Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru min juludul ladina yakhshawna rabbahum kaga ya siffanta dukkan qur'anin da cewa mathani ne in an ce mathani sha yabo da ma qur'ani sha yabo ne an ce sha yabo wanda yabon shi ya kai matuƙa kenan ko ana yaba shi tunda ijma'i ne na dukkan mai rai cewa alqur'ani shine mafificin littafi ba fa ijma'in musulmai ba ba musulmai kadai ba har arna sun san da babu littafi kala alqur'ani a yanzu dai shine littafi mafi dadewa wanda ba a taba samun kuskure cikin shi ba duk littafin da ka sani a kowane fanni sai an mai garan bawul ana dawowa a dan mai kwaskwari ma eh eh a ce kashi na daya yanzu ba ga sabon alkawari tsohon alkawari injila ko anajil ba injila guda ce ba har kiristocin wannan ya ce ni da wannan ne da wannan ya ce ni da wannan ne amma qur'ani ke ɗaya ne to kaga shayawo ne ko masani wanda ake yawan karanta shi a dai ana nan dai ko alqur'ani dukkan shi ana yawan karanta shi sai dai in kai baka yi wasu in kana yi wani baya wata bai sauka ba wani baya sati bai sauka ba yawan tilawar shi in an ce fatiha kaga yawan karanta ta a sallah aƙalla dai in dai musulmi ne kai ka karanta ta so sha bakwai ko a cikin sallolin farilla guda guda biyar musamman ga wanda yake ganin ko a sallah mai bayyana karatu ne kai mamman mu sai ka karanta to in ba akwai raka'atul fajr akwai tahiyatul masjidi akwai sallar shafa'i akwai sallar witri akwai rawatib akwai ainihin wato karatun fatihan na neman tsari ma ko ba ka da lafiya ka karanta fatiha wa ma yudrika annaha ruqya in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wa ala'ali wasallam da sauransu. To Allah ya ambaci Alƙur'ani cewa mathani ne dukkan shi, sana ya ambaci suratul fatiha cewa mathani ce ko? Aufal yuqir rabi annahu tanzilu man sammahu fi nassil kitabi mathani لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان تو لوكتي يا بوغا ما هقولا هكا يوم من يكونتيكو يوم من يكونتي kar a shiga duk da dai gobe alhamis amma dai a haƙuran dai idza qala al majlisu kana lish shaytani minhu nasib sai mu tashi na 58 ko لا ريب فيه بأنه تنزيل كنم بيتي شاء بيو مكي وشاء ديما أربعين دا بقوي مكتاشي مكتايا همسن دا بقوي أه؟ همسن دا بقوي كنم شاء ديما دي دي. الله يسامي داتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة